إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha hudu ga wata na jumadal akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da biyar ga watan sha daya dubu biyu da ashirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na 61 ne ku? 61 cikin littafin riyadu salihin insha Allah muna cikin babul khawf ne na gani ko muna cikin babul khawf cikin shi ne muke na jin tsoro ko bawa ya zama cikin halin takatsantsan tsoron abin da yake gaba ko halin da yake ciki a sati da ya gabata ƙarshen hadisin na abi barza na bayanin gobe kiyama bawa ba zai gusa ba daga inda aka tseda shi sai an mai tambaya akan abu hudu kwanaki akan mai suka kare naka da aka baka ilimi da ka sani masaniya kan addini wani aiki kai da abin da ka karanta kuma dukiya daga ina ka samo ta kuma tambaya ta hudu a ina ka kashe cikin tambaya ta uku ne daga ina ka samo daga a ina ka kashe sai kuma ƙarihi gangan jiki da allah ya baka lahiya mai kai da ita shi ne abinda za mu tashi kahin nan jiya dan uwa duk da ya mun message ban karanta ba sai bayan mun kare karatu kan masalar nafila ce yakan ga mutane mahi yawa wajen nafila suna gaugauta ta kwarai saboda nafila ce to idan mun dai mijin karatu wajen malamai masalar hadisin asali da aka tana musu sala ai nafila ce ba farilla ba ke ya zo ya salla a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa annabi sallama manzo Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai salla har yanzu ba kai salla ba kenan har ma sabanin su a wajen magabata ko zaman sahabbai ko halin annabi sallallahu alaihi wasallam su nafila ce suke tsawaitawa nafila ce hatta mun karanta addu'o'i ma na bude sallata suna da yawa nafilar su yi tsawaita ta ma akan farilla to gaskiya wannan dokan nafila ce ba shi bane ba ya sa ka yi tababobo wace dole ya kayi muka yi gabare masu in mai sa dole kama sai dole ya kayi kuma ka buga bubu kuma ka zo ka shiga sallah gaskiyar magana yanda ake neman kyautata sallah ta farilla ita ma nafila sallah ce haka ne kuma na ce muku masu a wajen aikin sahabbai da magaza ga su ita ma suka hijja ko balle liman har ma su kaɗai kin za ka kuru sun hijjan nafila a kan sallah ta haka misali ta hajji ko zaronsu haka annaba hawa da yake hawada ake kan dogo sallah ko amma nafila hawa mai sai zumar su ta hishi ana da ana nafila ana ana tarawih gajera ai dogo yake haka haka kawuwa suna gajiya ko wanda zai iya zo nufi iya kai zo ba a zargi liman dan na tahajjud ko tarawih dan ya dogo sallah a zargi shi a'a da wannan mai iya wani wanda bai iya kashi a gida ko ya zama na ma ba lahi bai ka zama na ma ba lahi ba aka yi gani an nisa ba ka tashi ba lahi ba kai da haka kenan ya kamata a kyautata nafila yanda ake kyautata sallah ta farilla har ma ma da mun diba annan sallallahu alaihi wasallam labarin cewa gobe kiyama bayani ya tabbata ba wani shubha kan shi ko sabani kan shi cikin ayyuka da ake harawa ba bincike sallah ana bayanin wajen ɓangaren haƙoƙi ne ake fara bincike mas'ala da take da alaƙa da jini wannan tsakanin haƙoƙi ne alhuku tsakanin bayi ka mai sata kayi da shi kayi da abubuwan da kawai ɗan adam haƙƙi na ɗan adam to gobe kiyama haƙƙin da allah ke fara hisabi bincike kan shi kan haƙƙin jini ne kawo sami hanci ne kawo sami baki ne balle magana kisa gaba ɗaya wannan shine ake fara bangaren hukuk amma bangaren ayyuka da ka zo da su na gobe kiyama za a auna aikinka a bincike aikinka duk aikin da ka zo da shi kayan haji kayan zakka kayan waye kayan wane ne kayan azumi allah duk wannan dosan ba a ɗauko kowanne na sallah za a fara ɗaukowa kuma idan baka sha ba a sallah sauran baka sha in sallah ba ta yi ba to yi kaji inda baka so daga ba mai za yi ita ce farkon tashi an ba ta samu masauran ba su tsira da kai to a nan salar gibar labar salar sallan cewa idan an zo da takardu na bawa na sallah sai aka bincika akwai matsala malaku za su ce yaron wannan bawan naka ha bangaren sallah akwai matsala balle a yi gaba allah zai ce malaku ku diba cikin nafiloli da yi ku ɗauko ku cike gurbin farallar to kaga kaje babu nafila ta kirki kaga kaga mai yawo balle an zai wa sallata mu gata nan dai gata nan dai gaskiya a kula da nafila kware kuma mun karanta ruwa da baya cewa yin nafila bayan kayi faralla iya ƙara kusanta bawa da Allah eh iya ƙara kusanta bawa da Allah yin nafiloli Allah taimake mu sai kenan hadisi da zamu tashi yau insha Allah na Abu Huraira darasin muke na 61 cikin riyadus salihin insha Allah wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يوم إذن تحدث أخبارها تكن زلزلة ثم قال سيتي مسحبي أو أن قبأ ta yau mai zan tuhaddisu a khabaraha ya ce a tadaruna ma a khabaraha kun san da allah ya ce ƙasa za ta waɗi abinda aka yi a samanta ya ce sahabai kun san menene labarin nata da za ta bada ƙalu allahu wa rasulu wa'ala sahabai suka mai da wannan masaniya ga Allah subhanahu wa ta'ala zan shi dai musu tambaya nan gaba yan uwa kalmar idan aka ma sahabbai tambaya annabi suka annabi suka wannan tambaye suka mai da mishi da cewa Allah wa rasulu a'lam to a yanzu kai malam ko kai mai karanta ya kama tambaya me matsayin kaza baka sani ba ta za ka yi kurin Allah wa'ala haka sahabi Allahu a'lam kuna ban sani ba Allah shi ne mai sani annabi shine sahabbai suke gaya mu haka kai Allah da manzo suka sani ma bayan shi yace Allahu a'lam wannan shine abinda yake adabki malaman sunna kenan to da suka mai da sani ga Allah da manzon shi قال سيكي تيمسو فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها شيني قصا ذات شيدا قكون باوا ko baiwa kenan mace ko namiji kowa ƙasa za ta mai shaida akan abin da ya aikata a samanta za ta rinka cewa ta ƙul aminta kaza wa kaza fi yau ma kaza wa kaza fahadihi a kabarwa kayi kaza kayi kaza kayi kaza annabi ce wannan shine labarin ƙasa ɗanwa don allah gabawa don allah ka yi tunanin wannan al'amarin ƙasa ta gaba da labarin abin da duk aikata kuma labari ne tabbas ta Allah ka je a gaban a hilin kiyama take cewa ne rana kaza kayi zina ko kayi sata ko ka shi akiya kayi kaza kayi abu dai na mara kyau tarka zano maka ta Allah ka safa tashin hankali don shi abin tsoron kenan akwai tashin hankali wannan magana kasa za ta hudu bayan gababuwar sauransu wannan kasa duk inda kake waye zai shi dole koye ma kasa abin da yake dan wa dan adam ne kun kullun abu iya kara maka imani kaga wai dan adam ne yanzu zai wata na'ura a gari ko a unguwa ko a wani gida duk abinda kuke rayuwa ku tana arsiri sai a baka na watanni kana so watanni duk abinda kai kace kaka da wutarka ya baka na'ura ce kuma na'urai aka iya na'urar babu ita ma a cikin kuma wani abin zai iya shiga ranar ke shiga inda kake dauke ka ba ya sa da gatan kana kalanta ba a'a wannan da akwai ko inda ci da cigaba ta kai ba ya akwai tsadan ba akwai abin da ke zai amfani zai shiga wani wuri mai nisa kasa ya dauko abin da ke ciki ba tare da a ci akwai wata na'urai ko ran kare na'urar zai shiga inda abin ya dauko labarin ya dauko hoton da sauti da komi dan adam ne yake wani abu a sama gashi kana kallo ba gadama kayi kaza kayi kaza kayi kaza wannan kwaide kamera wannan kwaide asa maka aya kamera ta tsaro ta sarfin ta ishe kakwarin aya ga maganar kiyama mutum ne na adam duk abin da ta wuce kun tana na ɗakurin duk abin da ya wuce nan ga tana tana komai tana da an awon ga an zo an sa ƙare shidda me ya wuce a ƙare shidda da arba'in daga an maida ba kun hadin shi ga kunan kuna yi wannan ɗan adam ne haka mutum tsoron Allah na baka misali a nan a saudiya aikin haji sai wani mutumin nan ƙasa makwabciya suna zama wajen wata mai abinci sai 'yan kwami suka zo suka watse da gudu mai tuwoci da kudi a wajen sakin ta yadda ta tsere tana da kanta saka ya ɗauka ya ɓoye ƙura ta kwanta an dawo babu kudinta ina kudi babu wa ya ɗauka ba ana sanda yawanta kai a nan akwai kamera ta sarwarsa akwai kamera ta binta abu a ji a ɗauko ma a ji a diba ma kudin ya ka tayar da jama'a aka tayar aka ɗauko aka sa aka maida aka maida baya aka maida baya ana zaro ana zaro kun gas an zo sun watse tayar da sak shi ya zo ya ɗauka gashi nan kuma tare da wace damuwa ne na gama ka wani damuwa ne na gama ka ba su kansu kudin gashi ba gadama ba magana gadama ba gardama kurin gashi a tamido gashi barawo ba gardama gardama a hannun makon sai a yanki yanzu to wani mutum ne dan adam yake daukan tsawon bale maganin allah ya ba ƙasa umarni ta ko mun ka shi sa ka wannan ruwaya a baban mutum ya ji tsoron allah ji tsoron tsayawa gaban allah subhanahu wataala za ka gaban allah kun ba wani abu na kai zai ki koyuwa ga allah subhanahu wataala shi annabi ya ce labarin nata shine za ta ba da labari za ta ce kayi kaza kayi kaza rana kaza rana kaza hadda rana kuma duk abin da ka aikata haka kenan abin dole bawa ya tsoron tsayawa gaban Allah a same ka da irin wannan shi aka ce muraqaba duk mutumin da mai imanin da bisan muraqaba ta Allah ba komai na yi amma bawa in yana da shu'urukin cewa duk inda yake iya tare da Allah to la yakan taimaka maka wajen saban Allah domin su da yawa mutum iyayi ne don ba a gani ba ko don ba an gane ba inda ya san za a gani ma a gani za ga abu da ya rage shi dama ko cikin jama'a ko ya kewaye wani wuri bai so a sani kan mutunci ne zai bai iya kewaye kewaye to in ka tana duk inda kake mana Allah shi iya ganin ka irin da ake sani ma'aikata na damfara ko cin hanci da ko kuɗi aka ja diyan da hukuma ta yi in ba imani ba ba abin zai hana cin hanci da rashawa sai Allah ko sai imani kuran an ba imani ba domin shi wanda kawo doka ina ki a cikin buro ne za ku yi daga kai shi to wata shi hudu da wahala ya katari in akan hanya ne daman ka gama takarun da kudin kayan maka shi ba mai gani haka yi zaki sa aljihu wazai wazai waje kaza ka zo ka ce na bashi kaza kuce zai ce ka bani kaza amma Allah ya gani idan mutum san da haka to ko ka tsaya na buro ko a ina kake ka san wannan abin da kake kun babu kyau shi Allah iya gani sai ga mutum yanzu aikin banza iya cikin dare ke da dare a yarin dubu wata unguwa iya kewaye a shiga nan baka ga shiga shi duk iya kewaye iya kauce ma idan wani mahalu mai kashi da wutsari wani bai mai komi amma iya tsoro ya ganshi to inda wani lokacin inda iya da tunanin Allah yana ganin shi kaga da ya rage wani mutum sa muraƙaba a kanka Allah iya ganin din da kake wala iya taimaka maka wajen barin saban Allah Allah taimake mu kuma ka iya taimaka maka wajen yin aikin Allah domin ka san Allah iya gani da abin da kake iya gani eh zai baka lada baka asara eh shi da dan aikin Allah babu babu aikin banza aikin Allah babu tabewa ba a zuwa ga maka da Allah ba a zuwa maka makala ma wajen Allah a ce Allah ya kaza kai kuma na kware ne shi da dan aikin Allah daɗin ibadar Allah babu zuwa irin ɗan adam za shi kayan aiki kayan aiki suna da sanin abin siyasa za ga su ne gaban siyasa suka buɗe siyasa ma su ne a gaba gaba sai da kuma an zo an yadda shi wani ya ji ya mai ƙarya shugaban ko ya ba koyi an ja kai ƙaran shi sai gan shi ba kowa ba sai ga wani ba ya zo shi na gaba gaba wani ya ƙarya ce ba ya bashi ƙarya ce game da shugaban amma shi Allah ba ya zo a mai ƙarya a ci Allah ba wani kaza kaza wani ba shi Allah kuma duk abin da kai nan za ka iya ma kuma a butulce ba kai aikin ba ka yi a banza a tashi da aikin banza amma wajen Allah ba aikin banza duk abin da kai Allah zai saka maka shi ne daɗin ibadar Allah bawa mai imani samun nutsuwa duk abin da ke na ibada iyaye cikin nishadi aiki ne ba aikin banza kuma dama Allah san zuciyarka ka yi dan shi dan shi kai ya sani kuma kuma Allah bai taɓa da kai daɗin kenan muraƙaba mutum ya san Allah yana kallon da abin da yake Allah taimake mu sai ruwaya ta gaba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم كيف أنعم, أنعم وصاحب القرن قد التكم القرن واستمع الإذن متى يؤمن بالنفخ فينفخ أنا صلى الله عليه وسلم أتى فكأن ذلك تقول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل abin da yake ruwayar abu sa'ir ke ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa sahabbai kayfa ana amu wa sahibu alqarni qad iltaqama alqarn yace ta yaya zan samu nutsuwa in shantake alhali wa sahibu alqarn sahibu alqarn shi wa mai kahon kina malaikan sarafil wanda aka ba kula da kaho shi mai kahon mana kahon busa za ta shi nufika fi sur wannan shi wa mai kahon annabi cewa tuni ƙadir ta kamal ƙaran tuni ya sa ƙahonwa a bakin shi ƙahonwa a bakin shi yake kuma sawar da yi wasta ma'al'idana mata yi umar bin nafar fayan fuku kurin iya shurare yanzu kurin shi shurare yake iya jira a ba da umarnin busawa kurin ya busa a wannan halin annabi ce ina mai jiran wannan abin zai shantake shi kenan kuran ko aka haka baiwa annabi ta baiwa an samu ga abin da yake jira har magana kenan yace wannan abin da annabi ga masu habbai Abu Sa'id yake cewa fa ka anna zalika taqul ala asrar wannan abin kware ya wa sahabbai yauni abin ya musu yauni kware sun tsorata annabi ya lura da jin tsoron su kan abin da ake ciki sai ce musu kurin ku ce hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya san mana kuma madalla da kama Allah abin dogara yace alqaran huwa surul ladhi qala Allah ta'ala wa nufikha fi sur qaran da annabi ke magana shine kaho da asur kin kaho ne kama ne ma'ada kuma sai mai tawili ya ce shi ne ƙawan da Allah yake magana wa nufi kafin su shi ne ake magana tun da mala'ika sarafi kuma shi aiki cike nan kurin busa ya busa wakaza fasarhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka nan ya fasara wannan asurkin alƙarin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man khafa adalaj wa man adalaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi janna rahu turmizi abu rake ba da labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana hafa adalaj don da ya ji tsoro yana bin harkon dare nan mai karin magana ne idan kana cikin balaguro kana tsoron kwana a wani wuri da bai dace ba a daji ka samu matsala ko wani abu dai na tsoro sauransu to duk mai wannan tsoron hanya yana huta tun farkon dare don ya kai kayan abu ya kai masaukin da yake so cikin lokaci kayan lokacin da yake tsoron nan cewa da ya ce mana hafa adalaji wanda ya ji tsoro iya huta farkon dare wa man adalaji wanda kuma ya huta farkon dare balagala manzil zai kai wurin da yake so cikin lokaci nan menene kenan ɗabi'a duk abin da ka san akwai matsala sai ka yi mai shiri tun da farko kana tsoron kaza kana tsoron abin da ke gabanka wanda shiri ka yanzu baka zama kara zube wanda shiri kama kiyama wanda shiri kama lahirar duk mai tsoro shiri yake a takaici kwanan duk mai mutum tsoro ne to shirin yake kayan abin almi tsoro yanzu zai nemi kauce mana abin tsoron sai bayan ya wani magana sai ce ala inna sil'atan la ghaliya kan san Allah kalma ce ta jan hankali muna ce a shorara ko ka ce hehe a Hausa ana jawo hankalinka ne har tambayi ni tambayi inna sil'atan la ghaliya lalle sil'a kaman wani abu ne na saidawa haja ta saidawa ta Allah kayan saidawa na Allah hau tsada gare shi yace ala inna sil'atan lahi aljanna haja kin da Allah na magana kayan saidawa na Allah mai tsada shine aljanna mai san aljanna yanda zaka tattalin kudi he an bada he aka bada kudi mai yawa dan ka sai wani abu kai mai tsada kenan aljanna tana buƙatar aiki tana buƙatar dagewa yanda abu mai tsada ake tattara kudi dan a sai shi an haka na san abin wannan shine nan karan maganar cewa mai tsoro iya tattalin iya shiri tun da wuri bai makara takaici sai kalma ya ce adalaj bi iskan dal wa ma'anahu salim min awwal al-layl da yace adalaj kiman tahiya farkon dare wal murad at-tashamir fi ta'ati wallahu a'lam ma'anan magana dai a zagi zagi newa a cikin da'ar Allah mai at-tashamir asalin kware hannun riga ko kware za a daga kawai mutum ya shirin gudu ai za zai kware ko wanda ya daga ko daga zane riki da kyau shin tashamir kenan shirin da yau aiki ma'ana ana nan kenan dagewa wajen dara Allah shine ma'ana ma'ana hadisin duka da ya kawo wa ana aisha radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul يحشر الناس يوم القيامة حفاة غراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه عائشة رضي الله عنها تنبال لابار شوى تاجي من زال صلى الله عليه وسلم ينا شوى شيني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yuhsharun nasu yawmal qiyama za a tado mutane ko tattaro mutane gobe kiyama huffatan babu takalma shine huffatan hafi mana ba su takalma urratan babu sutura ghurlan babu sallatu kenan dai kamar da aya take ciki kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin cewa yanda kazo haka zaka komo inda ka zo daga cikin ma'aihiyarka haka za ka tashi hilin kiyama babu komi tare da kai manzana ke ba labarin wata ruwa ta musulunci cewa harkon wanda za a hara sa ma sutura gobe kiyama shine annabi ibrahim a.s. shine harkon za a hara sa ma sutura kowa ba mai zuwa da wani abu riga balle mai aljihu dubu eh wannan duka daman karya ce kuran karya ce da mara ba mai zuwa da kaya balle wani shehu ne wai aljihu dubu riga mai aljihu dubu kuma kowane aljihu dubu mutum dubu sami yake dauka shi kaɗai dauka shi miliyarukan mutane da haka kinsan duwanda ya bi shi kudin shi ke don kun aljanna ce a wani malami cikin malaman iya bayani wai ka san kwarar mutane aiki da tatsiniya tatsiniya ya ce mutum ɗan ƙwaya allah ya ce mutum ɗan ƙwaya bai hankali bai hankali bai yana magana wai wasu abu fatalar ba ma ka bi shi ba suka ce idan ni misali na shiga wannan riga na bushehin wannan da ni da uwayena uwayena ɗiyana ba ɗiyana ba ina da mata mata hudu kowace da ita da umanta da ƙannanta duk yan gidansu ko na suke da hudun gaba na suke wani hudun gaba da na armo su hudu in nawa na arama matan da su da uwayen su duka ko aljanna shiga tsaye an kare ko gina aljanna kaga dole mu yana abun dole ya shiga taka dole ya shiga na sama Allah dole ya komi tana ce an mai garanti an ce kun shi na aljanna ne gurin kuma an ce bai shiga wuta tana abubuwan ya cikin rudun shedan shedan ya yaudare su ya sa Allah shaida mu dai gurin to aisha da annabi ba don labarin ya ce za a tado mutane gobe kiyama hufatan oratan guralan babu kaya ma'ana babu takalmi babu sutura kuma da loba qultu he na ce ya rasula ya manzo Allah aisha ta ce ya rasula ar-rijal wan nisa yanzu ya rasula maza da mata jami'an a wuri guda yanzu ba'dun ila ba'd suna kallon juna su da bayanin an ce su an can mata ne masu mutunci sauransu wancan zamanin mace tana tsananin kumya shi ta tibu na masala kun ta zama take masala ta tibu masala sutura haka suke shi nake mana ke bada cikin tafsirin shari'a wanda hadisi da ke kawo cikadin matan matan harko da suke tsananin kumya ya kawo misalin hadisi ummu salama annan sallar salama da ta mai magana ta sutura ta sutura su ya ce ku sake shi irkinar shibira da ke su ɗani guda ya taɓa ƙasa ta ce rasu ɗansa yankan shifar gadon ya rasu da yan aka ɗani guda ƙawa za ta iya bayyana iya ya ɗago a gagawa ya ce ta suke shi da ra'ayi guda don sutura matan sabai yan wa'azin wa'azin ya ce makwace ya ce allah ta sami makwace nan su matan hijabin su ba nan bane wani hijabi ana ga ana kumshi haka suke ana ga hijabi kumshi wai wani bashirin mata ba ta sa katuwa ta rihi kap amma kuma nan ana ga kumshi a kafarta ban za kenan saboda huska akwai saɓani kanta akalla akwai saɓani kan huska ko wanda ga musabi ce to ba saɓani kawo al'aura ce amma za ka kawo da zane da komi amma wai ariya katuwa wanda ba gaskiya ba ne ba kawo al'aura ce ta mace kawo al'aura ce da ake maganar safa ta yi babu ne da ake ta sun ta safa babu safa ta yi babu ne da abu da gwanin safan amma mace ta sallah kawa kadama abu babu ba sallah babu sallah ki sallah kawa abu dai babu sallah kuma haka bai dace ki huto waje kawai a waje dole ki ri koma da me kawa al'auraci kadama al'auraci don mata su gyara masu nan sutura ba ki rihe sama ba kuma ki rihe huska kuma abin da musabi kin bude kawa dole a rihe kawa balle mata masu hawa inji balle masu hawa inji kusa wando ba laifin kusa wando ma sai sabu sa wando ba sai kan shafa da kuma kahwa duka dan buban a waje ba ba ban zani bi dace ba dole ka sake ko kyanu ko hasawa injin amma kina taya titi kahwaki a waje damtsan kahwaki a hili bi dace ba to na akalla a sa wando ko a sa wata saba da tari ha sama amma ki huto kahwa abu dai gaskiya shirme ne laihi ne ummu salama da annabi ya ce mata ku sake shi ta shara su da zira'i shibir guda ɗani hijabi zai mai kawai ta bayyana su ta ku sake shi zira'i guda kenan su matasa bai abin da ke taɓa ƙasa hawa zira'i guda zira'i guda su tarasa ƙasa take ba a jikin take ba a ƙasa can ƙasa take zira'i guda a ƙasa take kadi ba zai zama me yasa hatta ga fikin malikiya na ta ci musulun da ke mana zailul mara a cikin abin da aka yi rangwame in suka taka najasa ba sai an wanke ba ƙasa tana tsarkakewa a akwai zailul mara da walhuf duk sitirin mace ta kasa ko a fikin malikiya me za ka hana magana ba laihi bar mace ta kasa sauki musulunci aka ce idan mace ta bin najasa ma kadara ta bin najasa ko da hijabinta eh ya buri tana share kasa ta share kasa ta share najasa annabi ya ce kasar baya ta tsarkake najasar farko kasa ta tsarkake ba sai ta wanke ba an mata sauki eh annabi ce an mata sauki zal mara annabi ce ku sake shi zira'i guda zira'i guda suka sake shi kasa in maka ribi lalace da lalace a zamanin yanzu kai wani mai karanci karanci hotuna ko hotuna na da hatta mata matan hatta duk addini ya duk addini iya mace tana sura addini hatta kiristanci da hoton hotunan mata na da na turawan suna ta yasa rike rigar su rigar kashe ta kasa kaje su ma to wannan san hotunan da ko fina mata da ko hotunan mata na da ta yi suke su kayan mace tana ta hiyar jan gata ta yi matan a rikewa haka suke ba wanda san falafalansu su ma a wani a kustara kuma haramu ne ko an za mace ta shiga cocin kanta bude haramu ne ko an zu a dokarsu mace ba shiga cocin kaya bude a san san sutura don lalace ta tuɗe kun zamu ne kawo gurin kurin ake talla al'aura dole kuma lalace yawa cikin al'umma lalace ya zaiwa cikin al'umma tunda al'aura ga tana a waje abin da ake ɓoyewa an hudu ana talla a waje don lalacewa cikin al'umma Allah ya shirya da mu kina aisha take cewa ya rasulullah maza da mata a wuri guda yanzu ba'adu min labat wasu na kallon wasu yace ya aisha ya aisha al'amaru ashaddu min an yuhimmuhum zalik al'amarin na wannan kiyama yayi ƙarhin wannan abin su kula da wannan abin ma'ana kulawa da al'aura zurkin wani kowa ta kanshi wata ruwa yace ya aisha al'amaru aham min an yanzu raba'adu milaban al'amarin ya yi ƙarin mutum ya kula da dibar wani ya dibi wani babu wannan da kullum mata da kullum yi mazin shaɗin yaku ne kowane ta kan sheki ba ma mai kula da wani kowa ta kan sheki ya gan da tsira menene ma'ana gurlan ma'ana ai gairu makatuni ma'ana kenan za su tashi babu sallatu da loba kenan sai babu raja baban kuma hata rishin yanke kamna ta an ce dan adam mai imani huke biyu ne ga mai imani hukin alkhawfin raja kan tsoro ya ja ka gaba ɗaya ka sare gaba ɗaya ka zamna ba tunanin rahama ta Allah kuma kada rahamar Allah ta ɗauke kuma kamance da azabar Allah sai ka ce alkhawfin raja misali ake ce dai ka labarin annabawa ya ce wa ya abudunana ragaban wa rahaba wa kanu na khashi'in annabawa halin suna bautar Allah suna kwadai suna tsoro kwadai da tsoro kenan alkhawf wa shi sai ka dai alkhawf ka luka ka tsorata yanzu kaka tsorata shikenan ka ka gama yawo babu kowa ka gama yawo ya halaka a ya kama kuma ba mu arraja kenan mutum ya ka fatal rahama ta Allah ka zaman to mai wata ta gari magana kenan ya kawo qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ya ce Allah ya ba na umarni kai kira ya bayina kuma ta ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim na ce akwai tausayawa kiran ma kanshi akwai tausayawa Allah ya kirayi mabannata a matsayin ibadi bayina kenan Allah bai bar ku ba eh Allah bai bar ka matsayin bawon shi dan kai lahi ya ce ya ibadi kul ya ibadi bayina kuma ya ce alladhina asrafu ala anfusihim bayina wanda suka yi banna suka cuci kansu da kansu wajen saban Allah to wa'annan bayi Allah ke kira a gaya musu la taqanatu min rahmatillah ka kuce shikenan an kare Allah ya gama da ku a akwai kofa ta tuba me fa'idar aiko da manzanni me fa'idar wa'azi da ake aidar mabannaci ya gyara wanda ya bar Allah ya komo tubu ila tawbatar jami'a tubu ku komo ku komo amina taba na raja'a a tauba a ruju'u ne yayi ka ƙetare iyaka haddodi dokoki da Allah ya maka ka za ka tsallaka kai mana taba mana raja'a ya komo inda Allah ya ce tsaya kenan Allah kira ki a dawo ga yama bayina waɗanda suka yi banna kasu yanki kamna la taqanatu min rahmatillah kasu yanki kamna samu rahmat Allah domin inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkan lahi inda an tuba eh inda ka tuba kaka ta shike nan gare wata ruwa da isa da ke ce Allah mai girma da bawa yana cewa ibn adam law balaka dhunubaka anana sama' ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك لا أبالي سنة رواية الترمذي يا باينا باوانا عند ليهنك يا كي دند سما أكن يوا هي كزو كني مغافرة الله الله يهمني Allah ce zan gafarta maka bawana diyan wallahinka ba na kula da girman laihin zan yayi maka min Allah kenan ya ce innahu shi Allah shi ne algafur kuma arrahim Allah yana yahiya kuma ya rahama shi ne algafara da rahama kai ɗaya wannan abin siffa guda biyu ce masu mahimmanci Allah ka masa nan dama sanin matsayin Allah suna Allah siffin Allah ne cewa ka yi laihi kaɗai ba a kama ka ba a kan shi amma an tausaya maka an ci kan kai to Allah laihi duk laihin da ka yi eh yayi kuma bayan ya yahi ya sa ka cikin ramashi Allah ka ce wasu ibudullah sai atin hasanatu ko dan ramata Allah he canza mafanne ta koma lai lada haka Allah ce laka ibudullah sai atin hasanatu kan kan laka furayma Allah zai canza fanne ya baka lada ka tuba su tuba da kai tuba kanta nake da musamman shine gawara ya ga yahe kuma ya ji kanka yahe malahin bai kama ka da shi ba kuma za cikin aljanna Allah kenan shine al-ghafur ar-rahim wannan zumar kenan sai yace kuma wata aya Allah ta waqala wa hal nujazi illa al-kafur wannan bayan yayi sakamako na kamu Allah shi muna wani sakamako irin wannan in ba ga butuli ba kinan butuli ne Allah ke kamun azaba inda ka komo baka butace ma Allah ba Allah zai yi maka waqala ta'ala inna qad uhiya ilayna anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla wannan labarin Musa da Fir'auna ko amma na wahayi cewa azabar Allah tana kan duk wanda ya ƙaryata ya bada baya amma sabanin wanda ya gaskanta ya amsa kira shi ba ciki kenan wanda ya kizawa ne ga Allah ya ƙaryata kuma ya bada baya game da kiran Allah shi ne yake da tabbacin azaba amma ko ka yi inda ka tuba ka komo Allah zai yi maka magana kenan wa an ubarat bin samit radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار وبرد بن سامت كبار الأبار تشيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida kina ya yarda ya tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Allah wahadahu la sharika lahu Allah kadai za a bautatawa ba shi da abokin tarayya duk wanda ya haka kuma ya yarda wa annan muhammadan abdu wa rasulu ya yarda muhammad bawan allah ne manzo ne na allah ya yarda wa annan isa abdullah wa rasulu ya yarda isa bawan allah ne manzan allah ne wa kalimatuhu kalmar allah ce alƙalamar aka jewa ta ga maryam ta kun kuma ruhin ruhi ne daga allah allah halicce shi cikin halitta da halitta ruhi ne daga allah wa annan jannata haq kuma ka yarda aljanna gaskiya ce wannan haq ka yarda ita ma wuta gaskiya ne duk wanda ya yarda yake da wannan irin wannan imani adhalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min al'amal gwargwadon aikin da yake da shi in da ya samu wannan imanin to kana da garantan aljanna in wani abu imanin ya cika gabawa shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya ka yarda da gaske muhammadu shine bawan Allah ne manzan Allah ne ka yarda isa ma bawan Allah ne manzan Allah ne kalmar Allah na ka ce wa maryam ruhi ne daga Allah kuma ka yarda aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce in ka da wani imanin alƙawalinka a wajen Allah Allah zai saka aljanna gwalgwadon aikin da kake da shi wannan ruwaya muttafaqun alai kenan bukhari ya ka muslim ya kawo wara can Allah ce wa rahamati wasi'at kulli shay eh ai da matsala kenan rahamata ta yaluci komi ta Allah kenan rahama sai wace wata wata ruwa ta muslim yace man shaida Allah ilaha illallah wanda ya shaida ya yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulun ya yarda muhammad manzon Allah ne harrama Allah alaihi nar Allah ya haramta mishi wuta wa ana abi dhar رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزد ومن جاء بالسيئات فجزاء السيئات سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم abin da ke wannan ruwaya ta abu dhar musulmi ya ruwato ta ya ce manzan Allah ko annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ƙulu Allah azza wa jal Allah mai girma da buwaya yana cewa hadisi ne ƙulƙul suke nan Allah mai girma da buwa yana cewa man ja bil hasanati falahu asharu amthaliha wa zaid duk wanda yazo da hasana kyakkyawa aiki nagari Allah zai limka mai gida goma ko sama da haka shinan alƙawalin Allah in dai hasana kai to kashin harko za a limka ma gida goma daga nan gwalgwadon niyya ko gwalgwadon matsayin ko imanin Allah kan ƙara ma bawa amma fonkin harko goma ne tashin harko nimki goma ne daga nan kuma 700 abinda Allah su zuwa abinda Allah ƙara amma wannan tashin harko ne baka ƙasa da goma shi ne ce goma limki goma ko sama da haka amma rahama ta Allah wasu mana cikin rahama ta Allah amma wa man ja bi sayyati wanda ya zo da mugun aiki mara kyau fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ita rahama ta Allah bai ƙara maka mugun aiki daidai wanda ya mugun aiki za a saka mai daidai wannan mugun aikin guda kuma au agafir kuma Allah in ya so ya yi ya kile mara ya so ya yi maka haka Allah ce inna la inna la kafara shirka bi mai ta wagafir ma wagafir ma dun madun zakal man sha inna la la kafara an shirka bi shirka ta Allah bai gafarta ba amma yace wa yagafir ma dun zalika liman sha iya gafarta lahin da bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya so wannan shine tsakanin shi da bawa ne baka ce ani ya ya yi ni tunda bai shirka da Allah ba ni ya kare a ta liman ya sha wannan wani abu ne Allah ya bar ma kanshi abin da ya ga dama zai ko ya kama ka da laihi koyi maka azaba wannan abin koyi ma gafara shi dai Allah ya bar abin a wajen tsakanin shi da bawa amma shi da kace aqidar ahlus sunna wal jamaa ahlul kabira suna cikin mashi'ar Allah wanda ce aqida jigon aqida ta sunna jamaa duk wanda yake kabira ko ma mutuwa iya kabira ko mutuwa iya laihi kai baka damar ka ce dan wuta ne baka wannan dama duk lahin da yake za ka ce lillahi lahi kaza ko wa'idi Allah zai azaba ga mazinaci har ma da irin azabar mai shan giya azaba kaza duk wannan haka ne amma wannan aya ita ta hana ka yanki hukunci don ta iya gafarta ma ko ma ba shirka ga wanda ya so shi ce shaje mushi ake tali man sha sai ta karkashin mushi Allah duk abin da ba shirka ba ba ka hurci ba to baka da maka ce wannan dan iya zina ka mazinaci ne kace kun dan wuta ne ana yace wani ya mugu mutuwa gaskiya tabbas wani ya mugu mutuwa la ya mutu iya zana ya mutu ya shan giya ya mutu cikin giya ya mugu mutuwa eh lalle amma ce dan wuta ne ba naka bane ko ku Allah bai yahi mishi ya gama yawo ba naka bane kura shi yasa aka ce mai laihi naka ka roƙa mai Allah Allah gafarta mishi shikenan ba me zai cutar da kai kamin addu'a Allah gafarta mishi ba wani na Allah ya laihi ka roƙa Allah Allah gafarta mishi in a rayuwa ne shi ya ce tsakanin bawa tsakanin mutum da mutum in a rayuwa ne wane ya laihi kai matsaka da mai imani dan wanka musulmi ya laihi abinda kake nema a ka roƙa mai hanya zai tuba Allah ya mishi Allah ya shirye da shi kai musulunci wa ba magana musamman dan wanka musulmi ya sha giya ya zina kahuri kahuri gangariya mushriki kake mai wa'azi Allah sa ya gane tana ga dan wanka musulmi Allah ya kahuri da gangariya shirka ciki dumu dumu amma kake mai kake mai da'awa ya gane Allah sa ya zo Allah shaida shi kake mai adda ya zo kike mai kai sai wahala ka shiga da ka shiga nan dan su yi imani to naga mai imani dan wanka haka kamar mun ga mutum da ba su gane ya balabai galgajiya kamar dauke sai mu baka dawo mu ne a mu da'awa ce fata miki Allah hudoku mun ga kuma shike ku kamar abin an kasa gida biyu ga yan galgajiya ga yan wuta ga yan aljanna a a a ba haka bane lamarin ki cikewa wallahi fata miki Allah tsamo su mun fahimci suna cikin hadari kiran wani Allah addinin Allah da ka bin wani addinin ga annabi ya aiko ga wanda Allah ya aiko shine annabin Allah zuwa ga duniya gaba daya shi san shari'a shi nakta aka mai da an samu shari'a sai suka bar shi wani hebatar da su ya dauke su kesa daji yake ba su umarnin dokoki kuma imani wannan bata ce in suka mu suna cikin hadari shi muke tawazi ku gane bata ne halaka ce ba da mun dauki ba a dawo ne fatan mu shiga wuta a wallahi baka bane ba muna muku gudun shiga wutar ne wallahi amma shi bai mu gudun kuma to shiga wuta gurin an kare a fata muke ku gyara ku komo a tare tare ba littafin bane ba ko na uwaye mu ko na malaman mu qur'ani na Allah ne sunna ta annabin ce take ne kenan da gaskiya ake shaidawa kai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka ku shaida gaskiya kuke me zai cutar da ku me layin ahlus sunna ku zo mu bi wannan qur'anin da sunna da sallama mu wadata da Allah da manzon Allah me a cikin namu me namu me zai cutar da ku idan kun bi Allah da manzon shi kuma ce ku bi namu ko malaman ba ku bi Allah da manzon shi kan wani tsara muku addini ga wanda ka imani shine manzon Allah ku ba ce shar an shehu wani annabi Allah ne a cikin imaninka ka shehu annabawa ne ku dake ba shaida annabi ne kadai kai shaida kan imaninka da sai ne ka shaida Allah abin bauta Muhammadu shine manzon Allah in haka imanin kai da gaske me rigima da ahlus sunna me suke me a cikin nasu me ɗaya nasu kurin a zo ne yan uwa kuyi bari ana ci kudan kamar ke dan kurin duk da kicin wa a zo a qur'ani sunna ne wannan abota mu Allah yanda Allah ya ce in dai ibada ce ga wanda Allah ya ko ya ko saninta ba wata sallah da zaka yi wata tashi ba wani zikiri zaka yi wanda kai na shi ba da baka na azumi wanda ya hina shi to me yasa baka da tuwan nashi kurin shaidan ya kai mutane baro su to la mu wallahi fata muke ku gane ku zo mu bauta mu Allah akan hanya guda inda kurakure mu gyara amma addini da ka na wani na wani na wani wallahi halaka ce Allah shirye da mu amin amin wannan kenan muna maganar cewa duk wanda ya zo kenan bawa muna maganin mashi'a laihi inda bai kai shirka ba ba kawa mutum hukumci da dan wuta ne ko Allah bai gawarta mishi amma in ya mutu da shirka ne na nabi ya ce amma duk inda ka huce da kabarin mushriki ka wuri ka ba shi albushi da wuta dan wuta ne kurin kakai shakka in ya mutu da ka hurci amma wani Allah bai gawarta mun kanta na ruwa ya tabbatata annabi ke ba labarin ɗan uwa ne guda biyu shi wannan mabandaci ne je saban shi ya koma shi wannan kuma ya san addini iya mai wa'azi wani ka yi tsoron Allah ka wa abin da kake iya wa'azi ranar ya gaji ta wala wani abin da kake Allah bai gawata maka Allah bai gawata maka abin da kake gaya annabi ke ba labari ya ce sai Allah karɓi wannan bayan gabaɗe guda biyu zuwa gare shi sai Allah ya tambaye ya gahur ya tambaye wannan wanda ya ce Allah ya ga tamani Allah ya ce a ina na gaya maka a ina na ce ma bana gahur da mishi Allah ya ce kai Allah ba umarni a kai wannan wuta mai ɗaukar matsayin Allah yawa Allah ba Allah ba Allah bai yawa a da suka yi da Allah wannan kato bara ce yamma kuma yamma Allah ƙarya ne Allah ya ce shi mai wa'azin a kai shi wuta shi wancan milin Allah ya ce ya gafarta mishi shi Allah shi ke abin da grama wanda zo ke tun ba shirka bace ba Allah ya ce na iyal ba lahin ba Allah ya gafarta mishi nan darasi ne aka rantar da mu darasi ne kaga cewa ne shikenan kashi wuta ko an kare Allah bai yi mishi a ba naka bane eh ba naka bane ka bar bawa shi azan suke ta aqida al-sunna jama'a a bar bawa da da bawa da ubangijin shi in shirka ce da an karantar da kai karara wannan mutane kuram amma ba shirka ba kai wa'azin ka galgadin ka in ya mutu wani ya mugo mutuwa kan kaza wani tabbas akwai hakan ya mutuwa mugo mutuwa ya ya ce su'ul khatima ko ya su'ul khatima amma abin da aka namu mu yanki hukunci kai ya cikin wancan bawan wanda Allah gawata mishi ne kaga kai ba ga maka ba gawata mishi ba ko shine aka ce mu tsaya wurin mu kuram Allah taimake mu yace wa man taqarraba minni shibran Allah ce duk wanda ya kusance ni dan can kuma ba kaɗan wa man ja bi sayyi'ati wanda ya zo da mugun aiki fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda ya zo da mugun aiki mugun aiki daidai abin da yayi a mishi aw akafir ko in yahi Allah ce wa man taqarraba minni shibran duk wanda ya kusance ni daidai dani guda taqarrabtu minhu zira'an ni zan kusance shi zira'i guda wa man taqarraba minni zira'an wanda ya kusance ni zira'i guda taqarrabtu minhu ba'an ni zan kusance shi gaba guda wa man atani yamshi atatu harwala wanda yazo iya tahiya zan zo mai da gaugawa wa man laqini bi qurabil ard khati'atan wanda yazo mun ya cika kasa da laihi amma la yushriku bi shay'a amma babu shirka cikin aikin shi laqituhu bi mithlaha maghfira ni ma zan tunkare shi da daidai aikin shi da yawan gafara da zan gabatar gaba in dai baka shirka ba tun aka ce mutum ko da Allah ka mace dillahi a gidan in dai ba shirka yaje ko da mai azabi Allah zai haibi shi bayan bayan cikin cikin ceto a takaice bayan an kama shi dillahi eh lalle shi idan wuta ne amma Allah ya so ya garauta mishi kuma haka ma Allah ya garauta domin ba a dawo wuta ko min lahin da kai ba a dawo ma in dai baka shirka da Allah ba shine wata ran yake tarwa annabi ke cewa adkhalu janna aka ce wai asabu ma asabahu shi ne shiga aljanna ko me ya samu a hanya na matsala ita ne gina aljanna an shiga nan menene cewa wa man taqarraba minni shibra nan kaman magana ce ta misalin ya kame shibiran ɗani haka ta zan zuwa na shin ɗani guda yatsa wannan babba ta ƙarshe zuwa yatsa ta ƙarshe wannan su aka ce ɗani aka kamu kamu ya ce shibiran to nan kenan in kai ka kusanta Allah da ɗani guda shi zai kusanta ka da zira'i guda kenan Allah ya kusanta kana yi Allah ya san ya kusanta ka alkace in ka zo mai ɗani guda zai kusanta ka da zira'i guda in ka zo mishi yace in ka zo mini da zira'i guda zan zo ma me ka ba'an gaba guda haka wanda gaba guda shine yace gaba guda ba'an gaba kenan Allah ya kusanta bawa annabawa ya kusanta Allah Allah kullun iya san bawa ya kusance shi magana kenan yace wa man atani yamshi wanda yazo mini da tahiya ni ataitu harwala zan zo mai da gurgudu da gaugawa harwala ka ta da gaugawa sauki kina Allah ya yi kusanta ka dan karan magana ma'ana ce ta kusanta bawa Allah gabawa yace wa man laqiyani bi qurab al wanda yazo mini bi qurab al cikon kasa na khatiya na lahi amma la yushriku bi shirka da ni ba ko ma ko kadan ba laqituhu bi mithlaha maghfira ni kuma zan game da shi zan gama da gafarata rawahu muslim ne yake ta maka meye ma'anar wannan hadisi man taqarraba ilayya bi ta'ati ma'ana wanda ya kusance ni da mun da'a kana da'a ga Allah Allah ce taqarrabtu ilayya bi rahmati zan kusance shi da rahmata wa in zada zitu iya karawa zan kara kusanta shi fa'in a ta ni yamshi in ya zo mun iya tahiya wa asarau fi ɗati ya gaugawa cikin ɗa'ata a taitu har wala zan zo mai da gau da sauƙi ai sababtu alai rahmatan wa sabaqatu biha wa lam uhawiju ila al-mashir al-kaseer fi al-usul ila al-maqsud yace idan ya zo mun da tahiya zan zuba mai rahama ta zubo yanda bai buƙatar dogon tahiya wajen zawwa cimma burin shi me qurabul arad ma'ana shi ne tabi dumin kafi wa yuqalu bi kasriha qirab al-arad dum duka abin da ke ne dai ma'anahu ma yuqaribu al-arad mil'uha kusa mun cikan kasa wallahi alam ina bayani ne cikin hadisin da وعن جابر رضي الله عنه قال قال رس... إيه، قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم abin da wannan ruwa ta jabi rike ban labarin cewa wani balarman kawai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya annabin Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamu jabatan wani abu ne guda biyu masu wajabtawa kowanne iya wajabta wani abu yace ga su man mata la yushrik billahi shay'an duk wanda ya mutu bai shirka da Allah tabbas rashin shirka shi da Allah iya da alƙawalin wajibicin zai shiga aljanna wani tabbas ne inda ba shirka wa man mata yushrik bihi shay'an duk kuwa wanda ya mutu yana gama Allah da wani koma mai ne shirka dakhala na an ƙare ya shiga wuta magana kenan wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa mu'adh radifuhu al-rihan قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ inda mauti ta'assuma wannan hadisi kamata mun dawo Allah kai magana ta sai mu dasa kan insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين